sama ne a kai sama ya koma alamul mala'ikati a cikin alamul malakuti in kuwa shirari ne a yi kasa da shi ya koma cikin shaidanu don wanda yake sabon Allah baya shiga baya shiga alamul malakuti da lokacin da Allah ba halicci Adam ba akwai banul jan su ne suka zama masu raya kasa a kasa suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa sai suka yi zama suna yin banna suna kashe juna bayan ƙasa sai Allah ya tura mala'ikun ƙasa su yaƙe su amma ya naɗa musu iblis ɗin nan da shaɗan ɗin nan da lokacin yana musulmi aka naɗa shi ne sarkin yaƙin shi ne ke jagoran mala'ikun da suke yaƙan albanu janin ɗin a ƙasa har aka yaƙe su aka kore su suka koma wuraren da ba nan suka koma cikin duwatsu da koguna da wuraren da ba za a gansu ba to sai ya zama kasadin ba kowa ke na wakilin Allah an tunda an kori waɗannan su kuma da ko suna sama da lokacin haritta annabi adam yayi Allah ya halicce shi sai ya gaya wa mala'iku inni ja'ilun fitar da khalifatan wurin da kuka sani da ina da wakili na sun yi banna an yaƙe su an kore su to zan nada wani khalifa na a bayan ƙasa wanda zai zartar da hukunce-hukunce na amma ga shi nan ku duba ku gani wannan shi ne zan nada ni shi adam din nan sai suka dubi annabi adam su mala'iku sha'aninka da malamai sai suka ga annabi adam yana da abubuwa guda uku ƙarfi guda uku akwai ƙarfin fushi akwai ƙarfin sha'awa akwai ƙarfin hankali suka ce duk wayannan guda uku ba na kirki sai hankali din idan fushi ya danne hankali ba irin kisan kai da ba za a yi ba kashi kashi idan sha'awa ta danne hankali ba irin ɓannan da ba za a yi ba bayan ƙasa saboda ga mu a ganin ya ubangijinmu ko sun je ba za su yi abin kirki ba za a maimaita irin ta daɗin ne na banul jan Allah ce musu na san wani abin da ba ku sani ba a cikin halifantar da annabi Adam a bayan ƙasa annabi Adam a cikin zurriyarsa akwai annabawa har da annabi Muhammadu a cikin sallallahu alaihi wasallama akwai manyan sahabbai akwai manyan waliyai to su mala'iku ba su hango waɗannan ba sharrin kawai suka gani ba su ga alherin da yake ciki ba ya Allah ina ba akwai alheri ciki mai yawa akwai sharri karami to sai rinjayar da sharri karami din a rinjaye shi a zartar da karfi akan alheri mai yawa din to suka wadi haka bayan sun fada wa ubangiji haka wurin da aka kira su da suka koma waje daya suka ce ubangiji bai yarda da abin da muka gaya masa ba amma ba komai kowa ya naɗa bayan ƙasa dai iliminsa ba zai kai namu ba don tun ba a yi shi ba aka yi mu saboda aka mun fi shi ilimi kowa aka nada a bayan ƙasa ko ba zai samu darajar da ta wuce tamu ba don mun riga shi wurin Allah da yawan ibada in ji mara'ikun tun faɗi haka sai Allah ya halicci Adam sai ya fesa wa annabi Adam ɗin rai da ya fesa masa rai sai ya ce to kun ce ba zan halicci wani mai ilimi wanda ya kai ku ba ba zan halicci wani mai daraja wanda ya kai kaman ku ba to adam ga ya musu sunayen waɗannan abubuwa sai annabi adam ya riga gaya musu sunayen abubuwa kowane abu sai ya faɗa ma suna sunansa amma amfaninsa abu kaza ne idan abun gatari ne ya ce sunansa gatari amfaninsa saran itace saran abubuwa in abin magirbi ne a faɗi sunansa a faɗi abin da yake yi in abin ƙwarya ce a faɗi sunan ƙwaryar a faɗi amfaninta in tukunya ce a faɗi ta a faɗi amfaninta abin mamaki ai su mala'iku ba sa da gidaje balle su nemi kayan gini balle su san sunayen kayan gini ba su na neman riguna fakafikinsu ɗin nan su ne shi rigunansu balle su san kayan saka da kayan dinki da sunayen abun saka da abun dinki ko ba su da wani abu wanda ba su cin abinci wanda ya san sunan tukunya ko sunan tabariya ko sunan wani abu sai suka ce Allah nuna musu sai suka ce Allah mu ba mu san wani abu ba sai abin da ka sanar da mu wayannan abubuwan ba ka sanar da mu su ba to annabi adam ya abubuwan suke ita wannan kaza ne sunansa kaza ne amfaninsa kaza ne wannan abu kaza ne amfaninsa kaza ne duk gaba ki ɗaya gaya wa mala'iku fillah fillah mala'iku suka ga ikon Allah mutumin da aka har haɗa shi kwanan nan da tabo da ruwa aka yi shi shi ya san abin da mu sani ba Allah da iko yake shi da aka gama kun tabbata dai kenan Adam ya fi su ilimi ku saura daraja daraja kuma aka ce to shikenan tun da yake ya san abin da ba ku sani ba ya zama shugaba kenan akan ku sai ku faɗi ku gaishe shi gaisuwan girmamawa sai suka faɗi duk gaba ke da da aka ce wa iskulna lil malaika sujudu li adam fa sajadu nan da nan sai suka faɗi suka yi wa annabi adam sujada maganar da ake yi wai a nunawa suka yi ko a goshi aka kai ƙasa ko duk gaba ɗaya ai Allah shi ne mai hukunci yanzu sujidan da muke yi zuwa Ka'aba ai kaga da komai da hannayenmu da guyawunmu da hancinmu da goshinmu duk muke yin sujida mun san ta wajen Ka'aba muke yin sujidar amma Allah muke wa sujidar a saboda haka su ma mala'ikun sujidar da suka yi bin umarnin Allah ne Allah ne suka yi wa sujada amma Adam ya zama kaman alƙibla tunda Allah ya nuna musu ta wajensa za su yi sujada din saboda haka ba wani abu mai iskali a cikin wannan duk gaba ka daya suka yi wa annabi Adam sujada sun yi wa annabi Adam sujada shekaru kafin su daga goshi suka daga goshi sai suka tada shaidan a tsaye ya ba annabi Adam baya a tsaye shi bai yadda ba yace shi dai ba zai yi sujada wa wanda aka halitta taɓo ɗin nan ya masu jira ai ba zai masu jira ba domin shi an halicce shi ne da wuta wuta kuma haske ne wanda aka halicce da taɓo kuma taɓo duhu ne saboda haka shi ba zai wa adam sujada ba Allah da ikonsa kuma ya zama dukkan alherin duniya gaba ɗaya na rayuwa namu da dabbobinmu duk gaba ɗaya daga taɓo muke samu tabo shi ne yake tsiramar da abubuwan da za mu ci shi ke da abin dabbobin mu suke ci amma wuta wa ya taba ganin dan wuta a ce wannan wuta ce ta yi shi ba ta yi komai wuta in ta yi wani abu an ce nata ne to in ya yi amfani to abin da ta fitar da shi ba zai amfani ba idan an shuka dawa ko shinkawa ko maiwa ko wani abu ya fito ya ciyar da mutane a yanzu ya ciyar da dabbobin in ka ɗauka ka shuka shi wannan ɗin ka shuka wanda ka shukan ma zai wani abu irin wannan amma duk abin da wuta daga wuta aka samo shi misalin motoci da jirage da babura da duk abin da ka sai na ƙarfe sai da aka hada da wuta aka yi shi amma shi ba zai aihu ba ko shekara nawa motoci suke tare ba za su aihu ba za su yi barbara su aihu ba ko shekara nawa babura ba za su yi barbara su aihu ba abu da duk ya fito daga wuta zai amfani mutane amma daga shi shi kenan ba zai ci gaba amfanin ba haka robobin da ake samu daga wuta ake samu su ko randuna na robobi ko kore na robobi to daga su dai shi kenan wuta tana amfanar da mutane wajen gyara musu rayuwarsu amma ba za ta raya su ba kullum ita harkarwa take in an ba wuta abu ta gaza wa mutane don su ci ko ta soya mutane don su ci ko ta dafa mutane don su ci ita ga in ta karba za ta halakar ne sai dai kuna dubawa in ya daidai sai ku cire wannan abun daga bakinta ku raba ta da shi in baka harakarwa za ta yi shine shine aikin ta dama harakarwa ita wuta saboda haka a wai shi an halice shi da wuta wuta haske ne an halicci adam da tabo tabo duhu ne saboda haka ya yi girman kai ya nuna masa girman kai saboda haka jama'a a nisanci girman kai girman kai shine asalin sabon Allah duka shine zai sa mutum ya rena bayin Allah mutum ba zai yi imani da annabin Allah ba sai ya rena shi ya ce "Ah, dan wane jikan wane masu cin abinci masu zuwa kasuwa su ne za su wa Allah ya Allah ba zai aiko malaika sai ya aiko dan adam dan wane jikan wane sai da suka rena annabin ne yasa suka kafirce masa haka masu kin waliyai rena suka yi suka mai da su mutane ne wai aka daure musu gindi aka ce musu waliyai ba wani waliyi dukkan musulmi ma waliyi ne wai mutane ne kawai ake daure musu gindi ana kiran su wai waliyai haka ne dukkan musulmi waliyi ne tunda ba aduwi bane ba makiyin Allah bane mai sallah ne wa Allah cin a cikin sarakuna ba manyan sarakuna ba ƙanana akwai a cikin masu kuɗi ba manyan masu kuɗi da ƙanana akwai saboda haka duk mutanen da muke kiran su waliyai din nan eh waliyai ne daga cikin musulmin aka ɗauko su aka fifita su wallahu faddala ba ta wala ba ta rizqi saboda haka nisanci girman kai girman kai shine rena mutane da rashin girmama abin da Allah ya girmama وإذ قلنا للملائكة آه وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا سيزك أمزا أتسأل بها من يفسد فيها ويسفك الدماء وأن أبن مكاني أغاني ومبزي وأن أبن جلكي با zai je ne ya tabanna a bayan ƙasa ya ta zubar da jini a bayan ƙasa malafin kamar sun hango irin abubuwan da suke samu a nan najeriya na yanzu inda zubar da jini ya zama ba komai a kashe mutane ba komai a harakar da mutane ba komai a kona gidaje a kona abinci a kona komai fasadi kenan sannan kuma a kashe mutane yulikul harsa wan nasra inni ja'ilun fil ardi khalifa kai qala rabbuka inni malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu biha man yufsidu biha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak suka ce su ba za su yi wannan banna ba ba za su yi wani abu na banna ba wa Allah a bayan ƙasarsa su abinda za su yi wa Allah tasbihi da tsarkakewa Allah da bauta wa Allah kamar suna nuna cewa in Allah zai nada a cikinsu ya kamata ya nada ba Adam ba domin su ba su da wannan halin girman kai ba su da halin kwaɗayi su ko an nada su ba wani abin da zai faru kuma shi Allah ya ce ya san abin da wasu ne ba na farko dai ba za a nada khalifa wa mutane ba sai ɗaya daga cikinsu mutanen da za su zo su yi su zama mala'iku zama halifan Allah bayan ƙasa ai ba mala'iku ne a bayan ƙasar ba dauka da fitar da mala'ikatun yamsu na mulmu'innina da nazzar na alayhi min as-sama'i barakar rasula Allah ya ce mala'iku da mutane ne da mala'iku ne aka zaunar da su a bayan ƙasa su ne za su raya ƙasa to sai aiko musu mala'ika dan uwansu ya zama annabin su ya zama jagoran su to ai mala'iku ne masu jiki masu jiki bai daya ruhi ne ba ba jikuna irin na yan adam inni adam ma la ta'lamu wallahu ya bayyana kayayyaki irin na duniya wanda ake amfani da su cikin kayan rayuwa ko kayan abinci ne ko kayan abin sha ne ko kayan riguna da zannuwa ne ko kayan gini ne ko menene dai annabi adam ya riga ya san abun ya san amfaninsa mala'iku ba san abun ba ba dai san amfaninsa suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangiji ba mu da wani sani sai sanin da ka sanar da mu wannan abubuwan baka sanar da mu su ba thumma aradahum 'ala al-mala'ikati ya Allah ta do me wannan me wannan annabi ya ce wannan sunan sa moda amfanin sa ana kima ruwa da shi wannan sunan sa ƙwarya ko akushi amfanin sa ana cin abinci a ciki ana ajiye ruwa a ciki wannan sunansa randa amfaninsa ana aje ruwa a ciki wannan sunansa kaza wannan sunansa kaza ko menene annabi adam ya san shi ya faɗe shi ya faɗi sunansa sai Allah ya tumara ku bismillah kuma kuma ku faɗa mana kaje ai sarki ya tabbata gare ka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ba mu da ilimi mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu wayannan abubuwan baka sanar da mu su ba innaka antal alimul hakim sai abin da ka sanar da mu wayannan abun baka sanar da mu su ba قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك تركي يا تبت غريكا لا علم لنا بام da wani ilimi sai wanda ka sanar da mu wannan abubuwan baka sanar da mu ilimin su ba illa ma allamtana innaka anta kai ya ubangiji kai ne as-sami'u mai jin komai da komai al-alimu masanin komai da komai saboda haka annabi adam ya zama jagora kenan yana da ilimi yasa alqur'ani da yazo sauka abin da ya fara fada mana ikra kai karatu in kana neman girman duniya da lahira da addini da komai kai karatu kai karatu karatu na in ilimin duniya kake nema in kai karatu zaka samu duniyar karatun nan in ilimin addini kake zama ka yi karatu za ka samu ilimin addini za ka zama jagora a ciki ka yi karatu wanda bai yi karatu ba shi ba zai zama komai ba sai dai ya zama ko direban alhajiya ko mai mai sharan ofis ko wani abu ko mai tallan zakaru a bakin hanya ko mai tallan rike yanka yanka amma ba za ka zama wani abu wanda za a faɗa a duniya ba in baka da ilimin duniya ba za ka zama komai a duniya ba in baka da ilimin addini ba za ka zama komai a cikin addini ba sai dai irin abin da kake koyo wajen masu addinin kamar yadda dan kwangila bai bai da turanci amma in an bashi an bashi kwangila sai ya kira wani saurayi dan boko ya zo ya karanta masa abun ya nuna masa yadda zai ya ci riba ya nuna masa yadda zai ya faɗi kaga bai yi karatun boko ba amma wanda yake karatun boko ya amfane shi to haka in baka yi karatun addini ba ka nemi malaman addini kamar yadda dan kungiran da bai iya turanci ba ke kiran dan dan boko ya masa bayani yadda zai ci riba da yadda zai faɗi kai ma tunda baka yi karatun addini ba ka nemi wanda yake masanin addini ya koya maka yadda za ka samu jin daɗin duniya da yadda za ka samu jin daɗin lahira tun da baka yi karatun addini din ba in ya adam ma la ta alamun qala ya adam bi bi zalim falamma an ba bi zalim qala arama kullakum inna adam ghaiba as-samawati wal ardi wa adam ma tubduna ma kuntum takun Allah ya ni na gaya muku na san abin da ku sani ba na san gaibun da yake sama da gaibun da yake ƙasa gaba ki daya wa adam ma tubduna na san abin da kuke faɗa a bayyane wa ba kuntum taktumuna da abin da kuke faɗa a boye abin da suka bayyana suka faɗa a sarari shine a ta ƙarfiya man yusir biha wa yasku dima'a wa na nusabbi hamdikum qaddislak wannan magana sun faɗe ta fili ya Allah wannan mutumin da zaka mai da shi halifa bayan ƙasa tafiyar da muke gani a jikinsa ko ya je ba wani abin kirkin da za su yi da ‘ya'yansa sai banna a bayan ƙasa sai zubar da jini a bayan ƙasa abin da suka faɗa a bayyane kenan abin da suka za a boye kuma da suka koma inda suke suka ce lan ya khluqa rabbuna a adama minna wala afdara aw kama qalu suka ce shi kenan dai aje ayi mun san dai duk wanda Allah ya halitta nan gaba ba zai fi mu ilimi ba domin mun riga shi zuwa mun riga shi zuwa cikin samuwa mun san abin da bai sani ba tun bai so ba ko ba zai fi mu daraja ba domin kamun ya zo cikin samuwa ma mun riga mun bauta wa Allah Allah ya ba mu daraja shine magana da suka boye cewa Allah ba zai halicci wanda ya fi su ilimi ba ba zai halicci wanda ya fi su daraja ba saboda haka aka kallafa musu wannan ga dai ilimi a fili annabi adam ya nuna musu ya fi su ilimi saura daraja daraja kuma an ce duk su wani su masu jira su gaishe gaison girmamawa nan kuma kaga daraja ta bayyana annabi adam ya fi su daraja tun da yake gashi duk gaba ɗayansu kullu fasjidar malaikatu kulluhum ajma'u dukkan su gaba daya malaikun sama da na kasa duk Allah ya sa su annabi adam sujjada illa iblis istakbar sai sai da iblis da ya girman kai wa kana min al-kabirin ya zama shine asalin kafirai shine ina cikin kafirai wa فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين tuna ya rasulullah ka gaya wa al'ummarka yadda wannan abu ya faru da muka halicci annabi adam muka fesa masa rai muka sanar da shi abu da musanar wa mala'iku ba aka nuna masa ya faɗi sunayensu da hikimominsu aka nuna mala'iku suka ji musan abubuwan ba balle san wani hikimominsu su Allah bai sanar da su wannan ba Allah shi ne masani amma bai sanar da su waɗannan abubuwa ba daga to sai muka ce kulna lil malaikati sai muka yawa malaikun ji Allah usjudu li adam ku fari ku yi wa annabi adam sujada fa sajadu nan da nan sai suka yi sujada gaba ɗayan su malaiku gaba ɗaya waɗansu masu riwaya suna cewa da suka yi sujira sai da suka yi shekara ɗari biyar ba su taso ba da suka taso sai suka ga iblis ya ba da baya wa adam ana jayayya da shi sai suka ji daɗi cewa allah ya ba su umarni sun bi ga iblis an ba shi umarni bai bi ba sai suka sake sujira ta biyu ta godiya sujira ta farko ta bin umarni sujira ta biyu ta godiya allah ya ba su imanin da bai baiwa iblis ba gashi ana jayayya da shi ya ba annabi adam baya ya ki yin sujada bayan shekaru Allah ya ce wa iblis ka san faɗin da muka yi da kai saboda annabi adam ne to annabi adam ya riga ya rasu kabarin sai na sham har yanzu ka je kai masu jira sai ya fi maka yace ya ubangiji lokacin da yake da rai ma ka ce masu jira ban yi ba yanzu da ya zama ƙasa ya zama kabari ai ba zan iya zuwa masu jira din ba dama Allah in bai mutum rabo ba ba wanda iya yi masa rabo Allah bai halice shi ne dama zai jago jagoran ƴan wuta ya zama shi ne abun dalilin harakar harakakku jagoransu shi iblis a yanzu na limana ya kasu juli adam وسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر دسك سجدا وأنبي آدم إلا إبليس زيد إبليس شكري أبا يكي سجدا واستكبر يجرمان كي وكان يزم من الكافرين daga cikin kafirai shine asalin kafirai an ce shine farkon kafiri a bayyane wanda suka yi a cikin al'ummatan da suka wuce ba akwai wanda suka yi kafirci amma dai shine asalin kafirci tun lokacin da abin da ya faru tsakaninsa da adam din kawo har gaba da yau shine shugaban kabare gaba daya abai wasu takbar wa kanu da kefiri فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين da muka ci shi kenan yanzu dai komi ya ƙare annabi adam ka shiga aljanna kai da matarka lokacin da annabi adam shi kadai ne ba shi da mace sai Allah ya sa yi bacci da ya bacci sai aka ɗauko haƙarƙarinsa na hagu aka halicci hawa da wannan haƙarƙari yasa yanzu kowane namiji kashin haƙarƙarinsa na dama ya fi na hagun da guda ɗaya in sha shida ne wayannan kuma sha bakwai ne saboda haka da ya farka daga bacci zai ya ga wata mace a zaune ke wannan daga ina ne ya ce ai daga gare ka ne don me aka yi aka yi ki da na zo ne don ɗebe maka kewa kai ma ka ɗebe miki ka ɗebe min kewa mina ya ti an kare ku minan fuskum arwajan yana daga cikin ayoyin Allah da ya halicce mu ya halicta mana mata don ɗebe kewa da mu da su daga garan sai aka ce shi kenan ku shiga aljanna ku shiga aljanna a waɗansu ayoyi domin isar iblis da adam ta zo da cikin alkur'ani cikin surori guda bakwai ne a cikin alkur'ani kowane wuri sai a faɗi wani bayanin da ba faɗa a cikin wani ba a cikin istoshin a wuri bakwai ɗin a gunna ya adamu kunan ta zo zuwa jannata wa kula min ha ragadan haisu shi iduma aljanna nan ta ku ce gaba da duk abin da ku gani a cikin aljanna nan naku ne ku ci komi komi ya isa ya wadata cikin aljannan naku ne akwai abin da ido bai taba gari ba kunne bai taba ji ba bai taba faduwa cikin zuciyar dan adam ba ko menene naku ne ku yi taki an yalwata muku amma ga wata bishiya banda ita kar ku taba saboda haka dan adam yake da dabi'a duk abin da ake hana masa shine yake yin hankoron zai yi to ana nan shedan sai ya ji suna yawo cikin aljanna suna gode wa Allah wannan wuri wannan wuri Allah sa dai mu zauna ciki ba mutuwa Allah sa dai mu zauna a wannan wuri ba mutuwa Iblis da ji wannan ce to na samu magani yadda zan yi magani waɗannan mutane sai aka je wajen matar Annabi Adam Iblis ya ce mata wannan abu da aka ce kar ku ci shine wanda in kun ci za ku zama sarakuna cikin wannan aljanna kuma ba mutuwa a sai suka ji sai suka ɗauka sai ta gaya mijinta ta ji abin da shaidan iblis ya faɗa mana amma kun ba da wasa yake ba ya rantse da Allah ne ya rantse da Allah to su kun bayin Allah idan mutum ya faɗi magana ya rantse da Allah ya faɗe ta a to su sun riga sun gaskata don bawan Allah zai ji tsoron Allah ba zai ƙarya ya rantse da Allah ba فكافهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاقت شجرة بردهما سوآتهما ودفقا يسوى إليهما رجل الجنة وناديهما ربهما أرمنهما أن تلكما شجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين shi kan sai aka ittifaki dai a ci ganyen abin da aka hana da aka ci daga cin abin shi nan sai ciki ya canja sai tufafin suka ta faduwa tufafin dama na aljanna ba na sabon Allah ba ne tunda an sabi Allah sai suna yankewa suna faduwa sai suna yanko ganye suna mannawa cikin al'aurarsu daga nan sai daga ƙarshe da Allah kai ku sauka ku sauka ibidu mina ku sauka daga aljanna ta ku sauka daga aljanna ta kenan sai Allah ya ce da aka zo za a sauka sai Allah ya ce na saukar da ku duniya za ku je ku tadda abincin ku da abin rayuwar ku don na shirya muku dan aiki manzanni wanda za su koya muku hanyar dawowa wannan gida duk wanda ya bi umarnin su zai dawo gidan nan dama gina ai domin ku yan adam aka yi duk wanda ya bi umarnin manzanni za su nuna masa hanyar dawowa sai ya dawo gidan nan amma wanda ya ki bin umarnin manzanni ya bi shaidan to sai su tafi wuta tare da shaidan shi kenan sai aka saukar da mu muka zo duniya aka yi ta wahala da abinci gashi nan yalwace komi akwai shi babu abin da babu aljanna an koro mun dawo duniya ɗan abin da za mu ci ma sai mun nema da wahala kuma ga bakin ciki ga tsoro kullum ga talauci ga wahara gidan duniya wa kura mina ragadan haisu shi ituma wala ta garba hazi shajar dama ko kusa da wannan itace kar ku yi ba ta kuna mina zalimi na in kun yi kusa da itacen to kun zalunci kanku kenan lamari zai canja الشجرة فذلوا ما سوآتهما وذلوا الشيطان عنها فأخرج الله مما كان فيه shedan sai ya zamar da su ya sa ya fidda su daga cikin alherin da suke ciki Allah ya riga ya ga Adam innaka la la la taju fiya wa la tabha innaka la taju fiya wa la tara la taju wa la ta'ara la la zaman zaman aljanna ba za ba sai ka je kai wahala a rana kake samun abinci ba ba kuma sai ka nema wa kanka dinki kai kai sutura ba komai gashi akwai amma ba in ka rabu da wannan aljanna lomar da zaka ci ma sai ka nema abin da zaka goya al'aurar ka ba sai ka nema saboda haka ne daga nan sai suka sauka da ganyaye a jikinsu na na rufe al'aura tun lokacin ba ba yi sutura ba tukuna sai Allah ya saukar musu da sutura daga baya wa zalla man shiraran ha wa akraja wa bima kana fi sai shedan yayi musu dalilin fita daga cikin wannan babban alherin da suke ciki na aljanna ne walan ma za ka shi fa qulna bidu sai muka ce ku sauka ku sauka ku sauka sai muka sauka aka saukar da mu nan duniya muka zo duk dai wannan ayoyi ne ya kai dan adam in kana aikin alheri ne kada ka rudi kanka ka ce ai kai shi kenan Allah ya maka muwafaka kana cikin aikin alheri kar ka yi kanka ubanka Adam da uwarka Hawwa har cikin aljannan aka ko har sun shiga cikin aljannan aka koro su saboda kai kar ka kwantar da hankalin ka ce ai ka riga ka zama dan aljanna saboda haka ne aka je aka yi mu aljanna muka yi zaman zamani daga baku aka koro mu ga munan duniya wanda Allah ya musu muwafaka suka bi umarnin manzanni za su koma aljanna wanda kuma Allah ya zamar da su ba su yi umarnin manzanni ba girman kai da hasada ya hana musu komawa sai su bi shaidan shugaban masu girman kai shugaban masu hasada ba su kuma libazin ado ku je ku zauka gaza ku je ku ta gaba da junanku wala kun bi zarda mustaqarrun wa tawdahi ku je kasa na riga na shirya muku wurin zama da na shirya muku abin rayuwa da iyakan tsawon ajalin kowanku saboda haka mutum kamun ya zo duniya ba Allah ya riga ya rubuta abin da zai ci da abin da zai sha da tufafin da zai sa da wurin da zai zauna zai zauna a wannan wuri shekara kaza zai kowa wuri kaza ya zauna shekara kaza kowanne a yana rubuce Allah shi ne ke bayarwa wa min dabbati min rabbi illa la rizquha wa hada mustaqarra mustawda kullun fi kitabin mubin to da aka ce menene ayi family planning da mutum kar ya kulle a zuciyarsa zai haifi ya'ya za su yi masa yawa ina zai samu kudin abin da zai ciyar da su ina zai samu abin da zai kai su makaranta ina zai samu abin da zai saya musu magani duk wannan ba kanka yake ba ina Allah ya riga ya rubuto ya kawo kai abin da ake nema wurin ka bauta wa Allah ka kula da amanar da Allah ya dora maka na matanka da yayanka amma ciyar da su ba kanka yake ba gatan su ba kanka yake ba wurin kwanan su ba kanka yake duk Allah da yake yin abin suka mun ya kawo mutanen sa ma ya riga ya kawo duk abin da suke bukata a duniya kar zo su darar wa gulna bidu ba'dukum li ba'din adu ku je ku ta gaba da ku da junan ku da macijin da ya taimaka wa shedan wanda aka shafe masa kafafuwan saboda taimaka shi ku je ku ta gaba da juna a ƙasa farko biyar da mustaqarrun wata ilahi فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم a shedan ya yi laifi Allah ya kore shi ya tsine masa ya ce ya sauka da yake ya zama shi ne asalin masu kafirta da masu girman kai shi bai nemi tuba ba Allah sai laƙana wa Adam Adam kalmomin tuba ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين الله mun cuci kanmu wai ban gaya muku kar ku ci wannan abun ba ban gaya muku shedan makiyin ku ne ba shine kuka bar magana na karu magana shi Allah mun tuba Allah mun tuba mun ba kai mana gafara ba za mu yi asara fiye da wannan wannan kalmomin tuban nan da Allah ya ba annabi Adam ya kamata kowane dan adam ya amfani da kalmomin tuba wa Allah kullum ya zama kana tuba wa Allah kana tuba wa Allah sai Allah ya dauke ka daga cikin masoya ya rubuta sunan ka cikin masoya inna Allah yuhibbu tawabina a yi tuba wa Allah a yi tuba wa Allah yasa Allah ya taimake mu ya ba mu annabawa su isar mana da addini su koya mana shi ya ba mu waliyai su koya mana abubuwan da za mu ta gyaran zuciyarmu da shi istighfari yana ciki kamar mu yanzu masu tijjaniyan nan kullum muna da istighfarin da aka yanka mana wanda za mu yi da safe da wanda za mu yi da yamma wannan ku shine magani idan ka samu ciwo sai likita ya baka magani ya rike ga yadda riga shan safe da yamma safe da yamma to ciwon bai warke ba dai amma zai yi sauki ba zai halakar da kai ba in kana shan maganin da likita ya baka to da haka ka ba mu istighfari ga yadda kwaya kaza da safe kwaya kaza da yamma kwaya kaza a tsakani a sha kwaya ɗari da safe a sha kwaya ɗari da yamma a cikin taro a sha kwaya talatin sannan a yi wa annabi salati ɗari a sake masa salati ɗari a yi wa Allah la ilaha illallah ɗari a sake yin la ilaha ɗari a sake yin la ilaha illallah dari a sake wa annabi salati 62 duk da magunguna ne na wannan ciwo wanda aka halice mu da shi na hasada da girman kai da sabon Allah Allah ya yi mana su ya yi mana gafara duk wanda Allah ya bashi istighfari ya bashi salati annabi ya bashi la ilaha illallah Allah yana son sa istighfarin da in kai kare da dukkan zunubin da zai fice ka talatin annabi da kayi ka tare wajen annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai annabi da kansa ya kai gaba da Allah sai ka shiga daga yawa Allah la ilaha illallah la ilaha illallah wa anna ila rabbika muntaha ka kai matuƙa kenan inda kowa ke so ya je ka riga ka kai wurin fadan annabi annabi ya kai ka fadan Allah amma kar ka bar kanka kaman dabba ba istighfari ba salatin annabi ba la ilaha illallah sai dariya sai abin da ba zai amfane ka lahira ba abincinka na duniya Allah ya riga ya lamunce maka komai za ka yi na duniya na jin daɗi Allah ya lamunce maka ya ce zai yi maka amma na lahira sai ka nema wadda duniya kana cikin aljihun Allah shi zai baka abinci da za ka abin sha amma in ka ji lahira cikin aljihunka za ka sauka in baka kai wani abu a can bare to kai ka sani kuma ita lahira idan ka haɗu da gidan mulki sai fa gidan kurkuku ba gida na uku ko dai ka baka gidan mulki idza ra'aita lam ra'aita ra'ima mulkan kabira ko ko in baka samu gidan mulki ba sai gidan wuta kenan saboda haka ai kokari tun muna da rai jama'a mu tashi mu kanmu qiyamul layli in ji masu bagara mu yadda da abin da annaba suka zo mana da shi mu yadda da waɗansu masu taimakon annabawan suka zo mana shi ne waliyai mu bi su mu karbi istighfari da salatin annabi da la ilaha illa hannunsu bayan mun karba hannun magada annabawa su malamai wa talaqi adam min rabbi kalimatin sai ya karbi kalmomi fa taba ne Allah ya karbi tubansa ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا نكونن من الخاسرين بسم الله innahu shi Allah shi ne at-tawwabu mai yawan karɓar tuban bayansa an rahimu mu jin tausayin bayansa masu tuba ونهبطوا منها جميعا وإما يجعل لكم مني هدى ومن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce kunna sai muka ce ibidu mina ku sauka daga aljannan ku sauka daga jami'an dukanku da ku da abin da za ku haifa duka a lokacin su bi ne daga annabi Adam sai matarsa amma ana maganar jami'i wato abin da yake tattare a jikinku da duk abin da za a haifa a duniya har tashin kiyama suna nan a jikin adam kwayoyinsu suna nan kuma kusfansu suna nan a jikin hawwawu ku sauka dai ku sauka dai kamar ba za a sake shiryawa ba amma in an sauka an yi istighfari an yi salatin annabi sai Allah ya bai wa mutum ya mai da shi ma masoyi inna lillahi yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asarra man istaghfar wa law ana bi sabina marra yace duk wanda yake istighfari Allah ya ya Allah zai masa gafara koda ya maimaita laifi sau 70 ya maimaita istighfari sau 70 irin yadda suke cewa karka yi tuba muzuri din nan wannan wazi ne irin na na na shirarai ni ba zan yi tuba muzuru ba na san wannan abu zan iya bari ba ka bari mana in baka bari ba ka tuba in ka tuba in ka zage kuma ka zage tuba in ka zage kuma ka zage tuba in ba gaji ba Allah ba zai gaji dai maka gafara ba ko sau saba'in ka kai laifi sau saba'in ka tuba Allah zai maka gafara saboda ka istighfarin nan a rike shi idan Allah ya ce ka yi abu to kowa ya zo ya ce kar ka yi ka jefar masa da maganar sa ba shine Allah ka ba Allah ya ce mu bi malamai su koya mana addini shehunai kenan bayan sun koya mana wankan janaba da alwala da sallah da komai su kawo dole kenan koya mana addini su kawo na boshi dariƙa shi kuma su ba mu ba dole ba amma sai wanda yake so amma za ta yi maka amfani in ka karba in ka yi istighfari za ka rubuta zunubanka in kai salati annabi za ka kai kafadan annabi in kai la ilaha illallah za ka yi kafadan Allah to duk wanda yake baka shawara yake maka wannan abu ba su da kyau to mai baka shawara nan shine ba shi da kyau ba su ba istighfari ko mai kankantan karatun musulmi ai ya zai ya idza jaa ya ji Allah yana ga wa annabi ma wastaghfiru innahu kana tawwaban balle kai ya rasulullahi kai istighfari ka tuba wa Allah Allah mai karban tuba ne alhali Allah ba zai yi sabo ma bai da halin da zai yi sabo amma ana bin da kullu ya tuba ya istighfari ya tuba ya istighfari balle mu to don wani ya maka wazi ce ka rabu da wa'annan duwa duk babu da ne rabu da wa'annan rabu da wa'annan to Allah ya ce kai wani kato ya ce kar ka yi to kato kar ka yi din ne zaka bi ko ko Allah ya ce kai din Allah ya ce wastaghfirullah ku tuba wa Allah inna la yubu tawabina Allah yana son masu tuba Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu tasliman Allah da mala'iku suna wa annabi salati kuma mu mala'iku zo ku yi wa annabi salati to wani ya ce karka je ka yarda da magana wani ka bar maganan Allah Allah ce wazkurullah wazkurullah wazkurullah ku ambaci Allah ku ambaci Allah kasiran da yawa wani ya ce karka yi karka yi ai daga Allah ya ce ka yi karka yarda wani zai ce masa karka yi Allah shine ubangijinka shine mai baka dukkan alheri shine ke da ikon hada ka da sharri amma wani bai da ikon ya baka alheri bai da ikon hada ka da sharri in Allah ya ce ka yi to ka yi ya ce wastaghfirullah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima ya ce wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna to da haka duk masu zuga mutane kar su karbi da riga kar su karbi to masu taimakon hanyar shedan ne istawaza alaihim shedan fa an sai zikran la ura kai su shedan duk wanda yake karban umurni daga shedan na hana istighfari da hana salatin annabi hana la ilaha illallah to dan jam'iyyar shedan ne in ka ji maganar sa to ka koma jam'iyyar su ka bar jam'iyyar Allah in kuma ka yarda da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah ka shiga jam'iyyar mutanen Allah saboda haka a koma jam'iyyar mutanen Allah a ta istighfari a ta salatin annabi ta la ilaha illallah kada koma jam'iyyar shedan a hana istighfari a hana salatin annabi hana la ilaha illallah an hana alheri kenan fa zallu mashaitanu na ba akhraja ma kana fi qulna habidu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fi mustaqarrun wa ta'awuna fadraki adam min rabbi kalimatun wa ta'ala innahu at-tawwabur rahim qulna habidu minna jami'a wa imma yatinkum min hudan wa man tabi hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku sauka amma zan aiko in kun zauka kun zauna a duniya zan aiko manzanni na su zo su gaya muku hanyar da za ku bi ku dawo wannan gida na aljanna kunna bidu mina jami'a fa in ma jannakum min hudan idan mai kawo shari'a ya kawo muku shari'a daga gare ni to wanda ya bi maganar su zai dawo wannan gidan wanda bai bi maganar su ba ko ya tafi kenan tare da shari'a in ma jannakum min hudan ومن تبعه دي دو وند يبي امرن ما سيرر وانا يبي هنيا تا تشريع ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون با بكين ciki ba ba wani tsoro zai dawo wannan gida na aljanna kar ku ga yanzu an kore ku za ku dawo in ku bi umurnin Allah كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون amma duk waɗanda manzannin nawa suka je suka same shi a ƙasa suka yi masa wazi ga aika daga Allah za ku kaɗai tashi za ku kaɗai tashi za ku bauta masa ba za ku haɗa shi da dodanni ba kuma za ku haɗa shi da ƙatti ba ba za ku haɗa shi da son zuciya ba ku bauta wa Allah ku tsarkake masa ibada to idan mutum ya yarda zai koma gidan nan in bai yarda ba kuma shi ganan ya zama dan wuta ulaika sabun ne wanda suka kafirce wa manzanni da abin da Allah ya aiko su da shi ulaika wadannan su ashabun ne rima abuta shiga wuta ne kuma su khaliduna masu dawwama ne a cikin wutar Allah kiyaye mu to daga yanzu ba ake dabara jama'a lokaci bai wuce ba daga yanzu ake ake dabara tun kana da numfashi ka sauya rayuwarka kamar da kai mutumin kamar da kanka mutumin Allah mai tuba wa Allah mai yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan la ilaha illallah in kai haka kai wa kanka dabara in ko ka bar kanka cikin yawo cikin kumban duniya to daga mutuwa ta zo ba sauran jin daɗi kuma auzu billahi ya إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بهدي أوف بهديكم وإياي فارهبون Ubangiji ya kira mu da ɗaya ɗaya kashi-kashi muminai daban wanda suka yarda da Allah da abin da duk Allah ya aiko da shi zahiran wa baɗina ya kira kafirai ya gaya musu makomarsu kafirai wanda suka ce ba su yarda ba ba su yarda da addini ba zahiran wa baɗina ya kira masu gaurayawa muzabzabina masu zahirinsu musulmi baɗininsu kafirai ya gama da su ya tara mu gaba ɗaya ce ya ayyuan nasu ya ku mutane ya ba mu umurni ya ayyuan nasu uzu rabbukum allazi khalaqakum wa allazi ja'alakum tattaqun to bayan an yi wannan an kissanta mana kissan asalin mu Adam da yadda abin da ya faru tsakaninsu da mala'iku yanzu kuma za a kira malaman duniya don kar su zama farkon kafuran annabi wala ta kunu awwala kafirin bi ku ne malamai masana kar ku zama farkon kafirai da suka kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da wani bai sani ba wani mai bautan dodo bai sani ba to ku ne kan malamai kun sani saboda Allah ya kira ya bani Isra'ila ya ku yahudu nasara jikokin annabi yaqubu ya bani Isra'ila ku ni majiyar lati an amtu alaikum fa ambaci nima ko ku tuna niman nan da na yi muku a cikin dangin duniya duk ba dangin da ya samu annabawa da yawa kamar bani isra'ila suna da annabawa dubbai saboda haka Allah ya yi musu ni'ima kuma ko da ingila kadai abin da ta mallaka shekarun baya ko ina da ko ina a duniya rana ba ta faduwa cikin ƙasar ingila ta fito cikin ƙasar ingila ta ba cikin ƙasar ingila saboda yawan mulkin yalwatan mulkinsu to wannan duka alheri ne irin na duniya da Allah ya yi musu su gode wa Allah uzkuru ni mata lata nan gare ku wa awu bi ahli u bi ahlikum ku cika mini alkawari da nayi muku da nayi muku ni ma zan cika muku alkawari da nayi muku alkawarin da muka yi da ni da ku ku cika mini ni ma zan cika muku alkawarin da da wa zakalna min zagan nabiyina wa zakalna min zagan bani isra'ila وذكرنا ميثاقنا وذكرنا ميثاق بني إسرائيل لا لا تباشمني آه م... آه؟ ميثاق بني آه؟ إيه؟ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو لكم جنات تجري من تحتها الأنهار mun yi alkawari da ku cewa alkawarin da muka yi da ku ga abin da za ku yi mini la in agamtumus salata idan manzanni sun zo sun ba ku sallah ta farilla da nafila kun tsaye da su wa ataytumuz zakata manzanni sun zo sun gaya muku yadda ake fidda zakka da yadda ake sadaka da yadda ake taimako da dukiya kun yi wa amantum bi rusuli sannan kun yi imani dukkan manzanni na tun daga bayan annabi yaqubu har zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tun da aka ce ya bani isra'ila abun bai shafi zamanin annabi adam da zamanin annabi nuhu da zamanin annabi hudu da zamanin annabi salihu da zamanin annabi ibrahim ba ana magana da mutane suka zo bayan annabi yaqubu ne tun da aka ce bani isra'ila dai na gamtu musalata in wallahi allah yana rantsuwa wallahi in kun tsaye da sallan farilla da nafila wa ataytu zakata in kun ba da zakkan farilla da sadaka da taimako wa amantum bi rusuli da kuma kun yi imani dukkan manzanni na gaba ɗaya wanda suka zo bayan bayan annabi yaqubu din dukkan domin nasara ba su yarda da annabi isa ba su yahudu ba su yarda da annabi isa ba nasara ne suka yarda da annabi isa nasara kuma ba su yarda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to kaga kenan tunda to kafir cewa annabi Musa a so cewa annabi Isa su Yahudu ba su bi wannan umarnin na bin umarnin dukkan annabawa na a imani da su ba su kuma nasara sun yi imani da annabi Isa amma ba su yi imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kaga ba su cika umarnin ba kenan wa hu bi hadi ku cika mini alƙawarin da rai da ku na gamsu musalata wa ataytu zakata وآمنتم برسلي وأزرتموهم كجرم منزلني ما كجرم منزلنينا وأقرضتم الله قرضا حسنا إذا أنت أبو ذاكوي kaman kun ba Allah rance za a biya ku a lahira ku tsaya ku yi dai na gamtu musalata wa ataytu muzakata wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa qarabtum la qardan hadan in kun yi wannan ni kuma zan rantse daukakiran na hankun sai yi atiku duk laifukan da kuka yi zai yafe muku wala urganan na ku wallahi zai shigar da ku jannatin tajri min tahti aljanna ta wanda korama guda hudu ke gudana a cikin nan to in kun shiga alƙawari na ni ma zan cika muku naku aw hu biyadi ku shiga alƙawari na shine in an gamsu salata wa atitu zakata amantu billahi wa zakatuhu aqratu lakadan hasanan ni kuma zan cika muku nawa daukafiran da ankum zai yi atikum wa dawshan lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da ku aljanna in kun cika na in kun cika wannan ni kuma zan cika wannan ku ji tsoro na ni kadai kar ku ji tsoron tarakawan ku kar ku ji tsoron manyan ku ku ji tsoro na ni kadai Allah yana kiran mu ji tsoron sa shi kadai kar mu ji tsoron waɗansu gabanni mu bar Allah in an je lahira a kubara na ba zallu na sabi wa mutum yi gajjawa manyan mu ne suka bar da mu manyan mu ne suka bar da mu manyan kuma akwai manya a kansu ai har zuwa ga Allah Allah ya ba da umarni ko wani babba ne za ka bi umarnin sa kamar umarnin Allah da ina gamsu musala da ahadi da musaka da amantu bil jira zartu wa abratum la qadar hadan da kafir na ku sai ya ji kuma rukan na kunjinari da yi min jadar har wa man kawar ba za ka ku abdalla ta asabi a wa iyya ya farhabuni ku ji tsoro na ni kadai alhamdulillah Allah ji gamu da jin iyayenmu amfanin fa jin tafsiri kenan mutum in ya ji wajen tsoro ya ji tsoro ya canja hali ya yi mai kyau ya yi mummuna karkurun ana zuwa ana jin tafsiri ba a canja hali amfanin da Allah ya mana kenan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi abin da ya bar mana kenan alqur'anin nan wasiƙa ce daga fadan Allah zuwa gare ka kai baligi mai hankali wasiƙa daga ubangijinka zuwa gare ka kai baligi mai hankali idan baka iya karantawa ka fahimta ba ka je inda ake karantawa ka ji ka fahimta don kai aiki da shi yasa ake yin aka ajiye mana mu musulmi a cikin watan ramadana watan alqur'ani a yi ta taro ana karanta alkur'ani ana fassarawa kowa ya ji wace wasiƙa ce ta zo masa daga Allah wannan wasiƙar ita ce ta zo maka daga Allah saboda haka canja halayenmu masu muni mu yi halaye masu kyau na gargari irin halayen annabi da annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai wa yudi Allah wa rasuluhu ulaka ma lanna an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya taimake mu Allah ji gamu Allah ji iyayen mu Allah ji gamu malaman mu Allah sa ka wace mu da alheri Allah gyara mana kasar mu Allah gyara mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ya dukkan bala'o'i a Najeriya Allah saukar da alheri da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama albarka alqur'ani da ake karantawa wanda aka saukar da shi wannan wata mai albarka Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ji gamu Allah ji gamu Allah mun tuba Allah ka yabe mana Allah ka yabe mana subhana rabbika rabbil izzati amma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانه وتعالى Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya ke mu sharri duniya da lahira albarka nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah